بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka barkamu da wannan lokaci wanda safiya ce yau ta ranar Laraba tara ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan March shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan ta miladiya. Na muna ci gaba da kawo waɗannan karatuttuka daga littafin wato kitabu sunna wallafar harb bin Ismail alhamdari alkirmani rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da tamanin bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama wannan shin zai zama darasi na goma sha uku kenan insha Allah malam ya ce babun fid dajjal babun da ke bayani akan dujal wanda mun ji a can baya dama sanda malam yake kididdige aƙidin ahlus sunna wal jama'a ya ambaci cewa ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i akan tabbatar da samuwar dujal da batu akan zuwansa a matsayin ɗaya daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama da kuma wasu bayanai game da irin fitinar da zai haifar a cikin duniya Allah ka tsare mu malam yace haddasana ubaidullah ibn mu'ad an abihi wato baban shi mu'ad ibn mu'ad al-anbari kenan an sulaiman ibn al-mughira qala haddasana humayd ibn hilal qala qala hisham ibn amir sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina khalqi adama ila an taquma sa'atu nabi sallallahu alaihi wasallam yace tun daga halitta annabi adam har zuwa ran da za a tada alkiyama fitnatun wallahi ba a taba yin wata fitina akbaru min ad-dajjal wadda ta kai dujal ba subhanallah Allah ka tsare mu wannan hadisi yana cikin sahih muslim da kuma musnadul imami ahmad ibn hanbal قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن عبز ابن عبزة عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدجال عينه خضراء النبي صلى الله عليه وسلم يتي كاغا دجال إذن سو ودا إرن كورن إدوني كأنها زجاجة kai ka ce wato wata kwalba ce wato wata awwadu billahi min azabil qabr nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ya ku Allah ka tsare قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن ابي الدهماء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأمن wanda duk ya ji labarin gadujal nan ya bayyana ana gadujal gadujal an fara bayani an fara posting ana cewa an gan shi a gari kaza nabi ya ce to kai nesa da shi marratai ne au thalatha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma so biyu ko so uku yace fa innar rajula yati fa yahsabu annahu mu'min dan mutum yana izuwa gun dujal yana ganin wai shi mumini ne yafi karfin dujal ya batar da shi fayara ma ma'ahu min shubuhati fayattabi'u sai ya ga shubuhoyin da ke tare da dujal daga nan sai ya biyewa dujal sai ya lalace Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin littafin Abu Dawuda da Hakim da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa da isnadi tabbatacce ala sharti al-Imam Muslim قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة عن ابن عبد الرحمن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah yana cewa in ji Abubakar ta ad-dajjal maktubun baina ainihi kafir yaqra'uhu al-ummi wal katib Nabi sallallahu alaihi wasallam yace dujal a gaban idansa an rubuta kafiri wanda wanda kowa na iya karantawa da wanda bai iya karatu ba da wanda ya iya da su iya karanta wannan bayani yana cikin hadisi yana cikin sahih Muslim daga Anas kwatankwacin wannan shi kuma wannan yana cikin littafin Musnad al-Imami Ahmad ibn Hanbal قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا الاوزاعي عن اسحاق ابن ابي ابن عبد الله بن ابي طلحه an Anas bin Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'u ad-dajjal min yahudi asbahana 70 alfan alaihim at-tayalisa za a yi wasu wato mutum dubu saba'in daga cikin Yahudawan garin Asbahan za su bi Dujal, alaihim tayalisa wanda suke saka tayalisa, jam'u at-taylisan, at-taylisan, ana kuma yi cewa at-taylasan a yi malamun fatha, kalma ce wadda asalinsa ba farisi ya ce aka juya ta zuwa larabci, a farisancin talishan ne, talishan da ta'un, kasan ta'un da ba'un mafitarsu ɗaya ne a larabci da aka sai aka sai larabawa suke cewa ko tsailasa tsailasa wani nau'i ne na na bargo ko abin nan abun lullubi wanda ya yi kama da kamar irin riguna ko huluna irin na 'yan china ɗin nan akwai wata riga da suke wadda ga riga ce ta rufe sama kawai ƙasan ta bata rufe ƙasan mutum ba kwiɓanyan jikin shi a bayyane to wannan riga takan zo tare da hula mai kama da kaman malafa haka suna saka irinta rawun haka to su ne irin wato irin nau'in suturarsu nau'in suturarsu ne ake bayani a nan da haka za ga wasu malamai suka karhanta amfani da nau'in irin wannan sutura saboda sutura ce ta mutanen dujal Allah ka tsare mu قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا وانا حديث da aka ambata yana cikin sahih muslim قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah ya faɗa yuhaddithuna anid dajjal yana cikin bamu labarin dujal sai annabi yake cewa innahu sayusallatu ala nafsin fayaqtuluha Allah zai bashi dama akan rai kan wani rai sai ya kashe ran summa yuhyiha sannan ya raya ran qala yace fayaqulu alastu bi rabbika yace wa mutumin ba ni ne ubangijinka ba gashi na kashe ka na raya ka qala fayaqulu sai ce kadhabta ƙarya kake ma kunta qattul akdhaba qattu akdhaba minka sa'a wallahi baka ma taba zama babban makaryaci kamar yadda ka zama yanzu ba ai babu abin da na ƙara ganewa illa tsananin ƙaryarka qala fa ma kunna narahu illa an umar ibn al-khattab ce muna ganin wannan zancen daga umar ne dan khattab wannan isnadi ne mai rauni kwarai saboda atiyya din can al-aufi wanda mai rauni ne amma akwai riwaya a cikin sai muslim daga dai shi sahabi sai abu sai al-khudri wanda ke shaida ga wannan ainihin wato riwaya doguwar riwaya da ke cikin sai muslim wallahu a'lam babun fi fitnatil qabr babun da ke bayani akan wato fitnar kabari wato kamar da shi malam harbu ya kawo a baya bayatu akan ijma'in ahlus sunna da sauran malaman musulunci akan cewa lalle akwai fitnar kabari akwai munkar da nakir kuma gaskiya ne akwai hadisai da yawa da suka zo waɗanda suke mutawatirai ne wannan duka masail ne da suke da hadisai mutawatirai kamar da muka ambata wani darasi a baya qala hadathana abu khalid yazid ibn mihran al-khabbaz qala hadathana abu bakr ibn ayyash an an al-a'mash an abi sufyan an jabir qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jabir yace a wannan hadisi wanda yake cikin bin littafin ibn abi asim as-sunna wanda hadisi ne tabbatacce haka na al-imamu Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a cikin kitabu Sunna da malamai da yawa sun rawaito hadisi da wannan ma'ana wanda ma'ana ce mutawatira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji Jabiru idza udkhila al-abdu qabra idan aka shigar da bawa cikin kabarin sa atahu malakani wasu mala'iku guda biyu za su zo gare shi bayan tahizanihi sai su tashe shi fa yaqumu yahubbu kama yuhibbun na'ib sai ya miƙe firgigit kamar yadda mai bacci yake miƙewa idan aka zo aka tashe shi ko aka dake shi ko aka ce wani tashi fa ya kula ne la sai su ce wa mamacin nan man rabbuka waye ubangijinka fa yujibu sai ya amsa musu idan mumini ne Allah ka sa mu samu halin amsawa fa yuqal sai a ce masa sadaqata kai gaskiya kadhalika kunta haka ka kasance tabbas kai imani da Allah afrishuhu min aljannati sai a ce a shimfiɗa mishi a shimfiɗa mishi wato shimfiɗa mai kyau wadda aka ɗauko daga aljanna wa albisuhu minha a bashi sutura ta gidan aljanna ya saka fa ya kulu sai ya ce musu da uni ukhbiru ahli don Allah a bani dama in koma gida in je in gaya wa mutanen gidana iyalaina cewa alhamdulillahi na tsira fa yuqalu lahu sai a ce mashi ka natsu samu ka kwanta ka natsu Allah ka samu dace قال حدثنا يحيى بن حماني قال حدثنا حماد بن شعيب قال أخبرني يونس بن خباب قال أخبرني من سمع ميتا يسأل عن القبر فقيل له من ربك وما دينك yace wani wanda ya ji labari wani wanda ya ji hadisi game da ana tambayan mamaci a kabari shi ya bani labarin cewa ana ce mishi za a ce mishi man rabbuka man ma dinuka wa ma nabiyuka da sauransu qala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Lays ibn Sa'id Lays ibn Sa'id an Nafi' an Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qala ala inna ahadakum idha mata urida alaihi maq'adahu maq'aduhu bil ghadati wal ashi إن كان من الجنة فمن الجنة وإن كان من النار فمن النار حتى يبعثه الله يوم القيامة yace ɗaya daga cikin ku idan ya mutu za a dinga bujiro mishi da makwancinsa ko kuma wurin zamansa safiya da yammaci idan ɗan aljanna ne a dosa bujiro mishi da gidansa na aljanna idan ɗan wuta ne a dosa bujiro masa da gidansa na wuta haka za a yi ta masa kowane yammaci da safiya tsawon kwanciyarsa a kabari har zuwa tashin alkiyama ubangiji Allah ka tsare mu daga wuta wannan hadisi na cikin bukhari da muslim da musnad imam ahmad ibn hanbal da lafazin da yazo a cikin bukhari da muslim in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nari fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah ai tununa mashi ana ce mashi kaga wurin zaman ka har da ka jira ran da Allah ya tashi ka a ranar alkiyama babun fil haud wani babi akan ainihin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala haddathana mahmud ibn khalid qala haddathana marwan ibn muhammad qala haddathana muhammad ibn muhajir qala haddathana al-abbas ibn salim an abi sallam al-habashi qala haddathana thawban mawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala thawban ya ba mu ainihin hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna haudi ma baina adan ila aila lalle tafkina fadin sararin kasar da yake cinyewa kaman daga adan zuwa aila ashaddu bayadan min laban farin sa yafi farin nono fari wa ahla min al-asal dandanan shi yafi zuma zaki akawi buhu kofunan da ake shan ruwan ka adadin nujumis sama kamar yawan taurarin sama man shariba minhu shirbatan wanda duk ya sha koda kurba daya lam yazma ba'daha aban har abada ba zai ƙara jin kishi ba Allah ka sa mu sha wannan yana cikin littafin Ahmad da Ibn Majah da Tirmidhi da kuma akwai riwaya kwatankuci a cikin Bukhari da Muslim Bukhari daga Anas Muslim daga Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda gaba daya قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة عن الأحموسي عمر بن عمرو قال حدثنا المخارق بن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن حوضي كما بين عدن وعمان يتشي خوضينا تبكينا faɗin shi da nisan tafiyar da za a yi kafin a kai shi wato iyakarsa kamar tsakanin adan da amman abradu min as-salj sanyin sa yafi sanyin kankara wa ahla min al-asl dandanan sa yafi zakin zuma wa atyabu rihan min al-misk kanshin yafi kanshin al-miski akawibuhu kofunan sa mithlu nujumis sama kaman yawan taurarin sama man sharibu minhu shirbatan shurbatan lam yazma ba'daha abada duk wanda ya kurba koda su daya ba zai ƙara jin kishi ba har abada Allah Ubangiji ya samu dace a cikin riwaya da ke cikin Sahih Bukhari ga Abdullahi dan Amr dan As cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haudi masirata shahar tafki na tafiya ce ta wata guda daya sannan yace ma'uhu abyad min al-laban wa rihu hatta ibn sanad al-hadith babun fi sirat babun da ke magana akan sirati shi ma ya gabata a baya mala ya ambace shi da aka yace haddathana Muhammad ibn al-Wazir ad-Dimashqi قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سعيد جليس لأبي هريرة أبو سعيد يتشي واتو ونمي ونمي زما وجن أبو هريرة طالب أبو هريرة يتشي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع الله يتشي الصراط بين ظهري ظهري جهنم siradi shi ake sakawa ya zama gada a saman jahannama dahadu mazilla wato mai santsi ne mai zamiya inda ake san samun santsi ana zamewa wal anbiya wal mala'ikatu alaihimus salam yaquluna alaihimus salatu wassalam yaquluna allahumma sallim sallim yace da annabawa da mala'iku da manzanni kowa cewa yake Allah ka tseratar da mu Allah ka tseratar da mu Allahumma sallim sallim Allah ka sa mu gama lafiya wan nasu yamurrun mutane ko za su ta wucewa kalama ilbarq wani zai wuce kamar kiftawar walkiya wul ya wuce wa ka tsarafil ayn wani kaman kiftawar ido wa ka jiyadil khayl wani wucewar shi cikin sauri kaman saurin wato horarren doki war rikab wani kuma kaman tafiya irin ta karabka da ake tafiya a hankali a hankali wal bighal wani kaman irin tafiya alfadari wa shaddan alal aqdam wani kaman ya ruga da gudu da kafar shi fanajin musallamun akwai wanda zai tsira salamun qaulan min rabbir rahim ya tsira salin alin Allah ka samu a cikin su wa makhdushun da kuma wanda za a yayya kushe shi mursalun sannan a sake shi wato na dan nasha da kirkina Allah ka sa mu sha ba da kirba wa matruhun fiha da kuma wanda zai fada cikin jahannama Allah ka tsare mu daga wannan walaha sab'atu abwab jahannama ko kofofinta guda bakwai ne li kulli babin minhum juz'un maqsum kowane kofa cikin kofin jahannama akwai wani kaso na yan wuta wanda aka riga aka ware dan wannan ainihin wato a a a yan wuta ta nan za su bi an riga an ware musu wannan wuri nasu ne kamar da Allah ya faɗa cewa وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أتكن سورة الحجر كنا الله كثير وانا حديث ينا تكن مصدد الشاميين الإمام الطبراني وكما حديث دكي تكن بخاري نا أبو هريرة وندي كي شيدا قوانا النبي صلى الله عليه وسلم كي يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا wa ummati awwal awwal man yujizuha salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula annabi yace sai kuma zo a kafa saradi a saman jahannama sai zama da ni da al'ummata mu ne farkon waɗanda za mu fara gittawa mu wuce Allah ubangi ya kara annabi sallallahu alaihi Allah ubangi ya kara annabi sallallahu alaihi wasallama daukaka da falala da salati qala haddathana bishru ibn muadhin qala haddathana abdul wahid ibn ziyad قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراج مغيرة ينا فدان wannan magana akan minbari yana wa'azi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi'arul muslimina yawmal qiyamati ala sirat Allahumma sallim sallim yace wato shi'ar shine kamar a ce abin nan tambari ko kuma wani abu da ya zama kaman wato abin nan alama da za a gane musulmi abin da za su yi ta faɗa ranar ainihin wato tashin alkiyama a kan mimbari shine kaji suna cewa Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah ka tseratar da mu ya ya ya Allah ka tseratar da mu ya Allah ka sa mu gama lafiya haka za a yi ta wannan ainihin a magana Allah ka sa mu tsira Allah ka sa mu tsallaka haka ita ce kalmar da wato za a yi ta faɗi ita ce za a gane musulmi da ita a wannan rana wata rana ce mai ƙanan tashin hankali ubangiji Allah ka tsiratar da mu Allah ka sa mu gama lafiya Allah kuma ka sa wato mu zama cikin wanda za su tsira a wannan rana wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi wanda Tirmidhi ya ce garibun min hadithi Shu'ba al-Mughira ibn Shu'ba ma hakima ya ruwaito shi kuma yana da shahidi daga hadisi Abu Sa'id da muka ambata wanda yake cikin Sahihul Bukhari wallahu a'lam Malam yace babun fil mizan babun da ke magana akan ma'auni shi ma da yadda yake قال حدثنا زيد بن يزيد قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا عباد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي جابر بن عبد الله إلى تشيوا daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuda'ul mizanu yawmal qiyama za a kafa ma'auni sikeli na awon kayan arziki da kayan banzan mutane ranar alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatuzanul hasanatu was sayyi'at sai a fara auna ayyukan kirki da munanan ayyuka faman faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi khardalatan dakhala aljanna duk wanda ayyukan alkhairin sa suka rayu- rinjayi ayyukan da ba na alkhairi ba ko da da gwargwadon ƙwayar komayya ne sai a sashi aljanna Allah ka samu shiga cikin aljanna wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala khardala wanda kuma ayyukan shi na barna suka rinjayi ayyukan shi na ban na, na alkhairi ko da gwargwadon ko- ƙwayar komayya ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da khalan nara sai a shigar da shi wuta Allah ka tsare mu daga wuta fa qala rajulun ya rasulullah faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu to wanda kuma aka auna ya zama 50-50 daidai da daidai ya kenan qala ulaika ashabul a'raf sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan ai su ne ƴan tozan la'arafi da kake jin ana cewa ai su ne ai ƴan la'arafi eh su ne ƴan a'raf kamar yadda qur'ani yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yake cewa cikin sura araba bai wa alal wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum ko shine ko na'am Ah, da da Allah yake cewa wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifuna hum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun Ah, da da da wa alal a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum Ah, almuhim sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce wato idan al- aikin ya daidaita fa ya ce ulaika ashabul a'rafi lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba za su shige ta ba gashi suna ta kwadayi suna so su shiga wannan riwayar tana cikin littafin tarihu dimashqa na ibnu asakir Ah, hakanan al- abu sheikh al-asfahani ya fita da wannan hadisi da kuma ibnu hajarin ya yi magana a kansa a cikin fathul bari ibnu kathirin da ya yana magana a kan wato a araf ɗin ya ce malaman tafsiri sun yi saɓani game da suwa ake nufi ikhtarafat ibaratul mufassiri na fi ashabil arafi manhu suwa ne ne su ya ce amma dai eh, baya ga saɓanin sai yake cewa yake cewa kullu ha qaribatun tarji'u ila ma'anan wahid amma duk maganganun sun yi kusa da juna suna komawa ne ga abu daya wa huwa annahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atu yace su ne wasu mutane wanda aikin su na kirki da na banza ya daidai wa daida bai karkata zuwa ga kowane bangare ba su ba su yi ah, abin nan ba su ba su ba su rinjaye zuwa ga aikin kirki ba ko zuwa ga aikin banza sun yi 50-50 da haka Allah yake cewa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un tace ayar ko da na kawo waccan dazu eh duka su diski sutul a'rafi eh, da Allah yake cewa za su rifat absaruhum tilka ashabin nari qalu rabbana لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا haka suke a jajjira nan ayoyi kamar yadda aka sani ah, tun daga fadan Allah wanada ashabul jannati ashabun nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum ma wa'ad ma, ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na'am fa'adana mu'adhdhin bainahum an la'natullahi 'ala adh-dhalimin as- alladhina yusaddiquna ah, alladhina yasudduna an sabilillahi wa- ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون هكذا هزوا كرشان wannan wannan ainihin labari almuhimmu eh, shine ibnu kathir yake cewa duka maganganun sun zo da bambancin lafuzza amma da ma'ana kusan iri daya kuma shine cewa wasu mutane ne wanda aikin ladan su da aikin barnar su ya daidai wa daida yace an ruhakaitu haka daga Huzaifa da ibnu Abbas da ibnu Mas'ud da wa ghairu wahidin min as-salaf wal khalaf rahimahumullah yace da kuma mutum fiye da daya a cikin mutanen malaman farko da na bayan su Allah ya gafarta musu gaba daya yace kuma an samu hadisi wanda yake marfu'i akan haka wanda Abubakar ibn Mardawiya ya ruwaito shi sai ya ambaci wannan hadisi da ibn Mardawiya ya kawo wannan a cikin tafsirinsa kamar yadda malamai suka ambata yace sai sai ibn Kathir yake cewa hadha hadisun gharibun min hadha alwajh yace amma hadisi ne wanda yake mai rauni wallahu a'lam قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد سعيد بن يحيى عن آه، عن عن عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي أمر عن الحسن أنه سئل عن الميزان أن تنبي الحسن البصري جمد الميزان فقال نعم له لسان وكفتان yana da harshe yana kuma da ma'aunai guda biyu kamar yadda kasan dai ana yin sikeli mai abu guda biyu wanda ɗaya zai iya rinjaya ɗaya limamu allalakai ya ruwaito da isnadi eh, zuwa ga abdulmalik dan abu suleiman eh, daga daga aka cewa irin wannan riwaya eh, sai dai ya cire wani abin nan eh, abin nan huraim tsakanin al- abdulmalik da da alhassan wato amru bin ubaid al-mu'tazili al-kazzab shine a cikin isnadin da aka sai suka goce shi Uh, abu ishaq az-zajjaj yana cewa malaman ahlus sunna sun yi ijma'i akan imani da ma'auni cewa akwai shi kuma cewa ayyukan bayi za a auna su ranar alkiyama sannan kuma ma'aunin yana da harshe yana da wato kiffa guda biyu wa- uh, ayyukan za su dinga rinjayar juna wanda ya fi yawa da haka ijma'i ne na ahlus sunna da ma- ma- malamai da ahlul hadisi da ahlul asari da ma- da ma sufaye da kowa kamar yadda Abu Mansur eh, Mu'ammar ibn Ahmad yake faɗa a cikin wasiyarsa da ya yake cewa wa ajma'u ma kana wa ajma'a ma wa ajma'u ma kana alaihi ahlul athari wa ahlul hadisi wa ahlul ma'rifa wa tasawuf min as-salaf wal khalb wal baqiyya bi mutaakhirin sannan yake cewa wa anna al-mizana haqqun lahu lisanun wa kiffatani yuzanu bihi a'malul ibad haka yake a cikin littafin sa al-hujja cikin littafin al-hujja fi bayanin muhajja saboda haka wannan abu ne tabbatacce ah, a cikin a cikin ilimi na na ahlus sunna a cikin ilimi na musulunci babu iskaliya a kansa na fata mun gane wannan babun fi sur babun da ke magana akan qaho wa nufikha fi suri kenan wa wa nufikha ah, fi suri da yazo a cikin ah, wanda wato ah, abin nan ya zo a cikin faɗin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala wani fi hafi suri ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban ah, kamar faɗin Allah wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun wa qawluhu al haqq wa lahu al mulku yawma yunfakhu fi suri da kuma irin wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufakha fi suri fa jama'anahum jam'a Allah akbar irin faɗin Allah a cikin taha yawma yunfakhu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin durqa da irin faɗin Allah madauki sarki a cikin yasin wa nufikha fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun da da, da cikin alhaqa fa idha nufikha fi sur fa idha nufikha fi suri nafkhatan wahida wa nufikha fi suri ذلك يوم الوعيد ta cikin kaf suna nan da yawa cikin alkur'ani wannan misalai ne kawai da haka shi ma abu ne tabbatacce wanda yake wanda yake ah, abin nan wato mutawatir qala haddathana abu الربيع الزهراني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان ابن ابن سعيد بن العاص قال حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه كان النبي يأتي جبريل نادام الله وميكائيل عن شماله ميكائيل نحقه وإسرافيل عن- صاحب السوري إسرافيل شيكيدا شيكيدا يعني هو واتو آه، السور واتو كهو كهو ندرا هورا a tashi alkiyama wannan isnadi ne mai rauni kwarai saboda aqiyatul auf qala hadathana muhammad ibn abi bakr qala hadathana bishr ibn al-mufaddal qala hadathana auf an ah, an abil minhal an abil aliya an maymun al-kindi qala inna sahib as-suri qad dufi'a ilayhi su wannan dake rike da wato mala'ika nan dake rike da da- da abin nan da asuru din fa da da da da da da- da bai sunan shi da ƙahon nan an riga an ba shi fa ya saka a bakin shi yana rike da shi wa kad qaddama ihda rijlaihi wa akhara al-ukhra ya kuma sa ɗaya kafa a gaba yayi ɗaya da baya wato ya irin tsayuwa ta tsayuwar gwaman jaki kenan tsayuwar daka musta'idun mata yu'maru fayanfukhu fi yana jira ne kawai a ce mishi ka hura to sai ya hura Ah, wannan akwai asari na wannan asari akwai hadisa Abu Huraira wanda yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma atrafa sahibu suri منذ ku- wukila bi wannan mala'ika dake da zai hura kaho tunda aka bashi wannan aiki bai taɓa kifta ido ba ko ya ji bacci ko ya ji gajiya yana nan annabi ya ce musta'iddan yana jira yanzuru na hawal arshi yana kallon yankin al'arshi mukhafata an yi umara bisaiha qabla an yartadda ilayhi tarf yana tsoron kada ya kalli wani waje ko kifta ido kafin ya dawo da idan sai ya zama an mishi umarnin ka anna ainuhu ainihu kaukabani durriyani ce idan sayin da ka san wato wasu taurari guda biyu masu haske wannan yana cikin al kitabul ahwal na ibn abid dunya da kitabul azama na al asfahani abu shaykh da kuma lalakai fi sharh usul tari al sunnah wal jamaa da hakim dukkanin surwato shi da isnadi wanda yake ibn hadarin ya ce cikin fatul bari isnadi ne hasan hakanan kuma akwai hadisin ibn abbasin wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa an'umu wa sahibul qarani kadil taqamal qarana wani irin biye wa duniya zan yi cewa bari in ji daɗin duniya alhalin mala'ikan nan wanda aka ba shi aikin busa ƙaho ya riga ya saka shi a bakinsa ya stami umata yi umaru fayamfa yana jira yaushe za a ce masa ya hura kawai sai ya hura wannan yana cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da littafin ibn abi shaiba wato al-musannaf kenan da kuma wasu wurare wanda ba wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu gama lafiya duk dai waɗannan abubuwa ne da ake buƙatar ka ya kai mumini ka tabbatar ka yi imani da su imani jaziman kar ka ce za ka yi musu lokaci ba ka yadda ba lokaci ai ba aka bane turawa ba su yadda ba to za ka shiga cikin garari ba ɗan ƙanƙani ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah